الرجيم وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم والحمد لله يوم ranar laraba kenan ko mun zo karatunmu na kitabu shifa na imamu alkabi iyad a cikin wannan wata na ramadana muna goma ga watan kenan a shekara ta hijira manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam 1445 inda muke nan dai cikin wannan kisimi na uku inda za mu tashi cikin fasalin da yake cewa fa'in kunta fasahatul akbaru sahihatu annahu sallallahu alaihi wasallam suhira to idan ka ce to ai ga hadisai ingantattu sun zo cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallama an taɓa masa sihiri abin da ake ciwo makar dinna to an taɓa manzon Allah shi kama haddasa na shehu Abu Muhammad al-Attabi ati alai qala la hatim bin muhammadin la Abu al-Hasan Ali ibn Khalafin لا محمد بن أحمد لا محمد بن يوسف لا البخاري لا عبيد بن إسماعيل لا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت to wannan hadisi na imam al-bukhari ne wanda alƙali ele isnadin sa tun daga kan shehinsa wato abu muhammad al-attabi ya daga shi kuma zuwa kan sayyidatuna aisha Allah ya kara mata yadda ta ce سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم an sami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sihiri أتى إنه لا يخيل إلي أنه فعل الشيء كما har فعله sai da ya zama ana zata masa yayi wani abu alhalin bai abin ba وفي رواية a wata riwaya أتى كان يخيل إلي أنه كان يأتي النساء wala ya tihinna har sai da ya zama ana zata masa cewar ya je wa iyalinsa alhalin ko bai je musu ba alhadisa karanta hadisin da yana nan a cikin sahih bukhari وإذا كان هذا من التباس الأمر على المسعود idan wannan ya zamo daga rikitar da lamari ga wanda aka yi wa suhiri فكيف حال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك to ya halin annabi sallallahu alaihi wasallam ke ne yake a cikin wannan ka ce ba yanda za a yi a sami su da wani abu wanda zai kasance ko a a samu rikitar ko a rikici ko a aikin su ko a zancen su annabawa وكيف جار علي وهو معصوم to ta kaka wannan ya yiwu gare shi alhalin yana abin tsarewa فعلم kai sani وفقنا الله Allah ya وإياك datar da mu da kai أن هذا الحديث cewa wannan hadisi sahihi متفق عليه.
ne wanda aka gamu akan ingancinsa نعم وقد فيه الملحدة akwai mulhidawa su ne karkatattun mutane wanda suke son shigo da wata illa a cikin addini sun yi suka a cikinsa تدرت به wata darra atbihi li suhufi uquliha نعم.
sai suka wato yi silke da wannan hadisin suka sa wa kansu rigar silke da wannan hadisin ma'ana suna amfani da shi saboda wato raunin hankalinsu وتلبيسها على أمثالها saboda kuma cakuɗa lamari ga ire-irensu إلى التشكيك في الشرع suka samu damar yin tashikiki wai sanya shakka a cikin lamarin shari'a لا وقد نزاه الله الشرع وقد نزه الله الشرع والنبي عما يدخل في امره نعم ko ya fitar to alhalin ku ubangiji ya tsarkake shari'arsa ya tsarkake annabinsa gabarin dukkan abin da zai shiga da wani rikici a cikin lamarinsa Allah ya tsarkake manzo Allah gabarin wannan ya tsarkake shari'a ba dama وإنما السحر da da shi sihiri maradun ai ciwo ne da sauran cututtuka kawai ciwo ne مرض من العلاج abu ne da yake bujirowa daga illoli a jikin ɗan adam a yi wa mutum makar wani abu ya taba shi a jikinsa يجوز عليه wanda yake yiwuwa gare shi أنواع الأمراض kamar sauran cututtuka إما لا ينكر wala yi kudau na daga abin da ba zai zama yin inkari ko ya shuka a cikin annabtarsa ba Mhm.
وأما ما ورد أنه كان يخيل إلي أنه فعل الشيء amma abin da ya zo a cikin hadisin cewar ana zaton masa wato ya yi wani abu alhalin bai yi shi ba وليس في هذا ما يدخل عليه داخلة babu a cikin wannan abin da zai shiga masa da wani shigo a cikin wani abu min tabligihi na isarwarsa daga Allah أو ko kuma شريعته a cikin shari'arsa أو يقله في ko سلكه ya suka a cikin gaskiyarsa لقيام الدليل saboda tabbatar dalili da والإجماع kuma على gamuwar أثبات مثل al'umma هذا a bisa tsarin manzan Allah daga barin dukkan wannan وإنما هذا فيما fima يجوز وإنما هذا da da wannan فيما يجوز روحه عليه في أمر دنياه cikin abin da yake yiwuwa a fi ne gare shi na lamarin da ya shafi duniyarsa نعم التي لم يبعث بسببها wanda ba domin ta aka aiko shi ba Wala ubila min ahad.
manzala ba aiko shi don duniya ba haka dukkan annaba ba a- ba aiko su don duniya ba نعم ولا فضل من أجلها ba kuma fifikonsa ba saboda duniya ba ne نعم wa huwa fiha qurbatun lil afati shi manzo Allah a cikin duniya shi ma karan bara ne na illoli su same shi Na'am.
ciwo ne wata matsala ce ta jiki wane ne yanda duk mutum yake bashari Na'am.
karan bara ga illoli to wannan manzo Allah bai fita daga cikin wannan tsarin na bashariya ba am kasair al-bashari kamar sauran dai mutane fa ghayru ba'idin saboda ba haka ba abu ne ba abu ne manisanci ba a zata masa wani abu daga cikin lamarin rayuwar duniya abinda ba ba abin da yake tabbas ba thumma yanjali anhu sannan kuma wannan zaton sai yayi gabarinsa kama kana kamar yadda ya kasance a cikin wannan hadisi wa aidan har yau dai faqad fassara hadha al-fasara alhadisul akhar wani hadisin ya fassara wannan fasalin shi ma min qawlihi hatta yuhayyala ilayhi annahu har azatan masa ya zo wa ahalinsa alhalin bai zo musu ba wa qad qala sufyan malam sufyan ya ce hadha ashaddu ma yakunu min as-sin wannan shine mafi tsananin abin da yake samun dan adam daga sihiri wa lan yasbi khabarin minha eh babu wani abu da ya zo a cikin wani hadisi daga cikin hadisan nan أنه نكل أنه في ذلك قول بجناد ما كان.
خبر أنه فعله ولم yawa يفعله yawa duk cikin wannan hadisin babu inda aka ruwaito a cikin wannan wato ruwayar ga baki ɗaya a ruwaito wani faɗi a ce manzo Allah ya faɗi wani abu da bakinsa biki lati sabanin ma a habara annahu fa'alahu wa lam yaf'alahu cewar ya aika ya faɗi wani abu cewar ya aikata shi alhalin bai aikata abin ba نعم sai dai kawai a sa masa saboda karfin wannan sirin a sa masa ya dinga zaton ya yi abu abun kuma ba na lamarin shari'a ba ko ya tabbatar da wani hukunci ko abin da ya kamata lamarin rayuwa kawai da duniya haka ya dinga zaton ya yi abu alhalin bai ba kuma nan da nan shi wannan zaton daga ya zo yake yayewa وإنما كانت خوائر bari dai kawai wannan ta zamo haɗin ne wato dan abu ne da yake tansuwa a cikin zuciya وتخيلات da kuma zace zace وقد قيل an ce ma إن المراد abin da ake بذلك nufi da wannan hadisi أنه كان يتخيل شيئا ya kasance yana zaton abu cewar ya aiwatar da shi alhalin bai aiwatar da shi ba لكنه sai dai تخيل kawai zata masa ake yi لا يعتقد صحته wanda shi kansa a zuciyarsa bai yi itikadin cewar haka din ba نعم فتكون اعتقاداته كلها على السداد don haka duk kudurin zuciyar annabi akan ka ta yi ciki وأقواله على kuma السداد dukkan dukkan zantuka manzo Allah akan inganci suke هذا ما وقفت عليه لأئمتنا min al-ajibati al hadal الحديث.
to wannan shine abin da na tsinkaye kansa da shugabanninmu suka bayar na- na na jawabai akan wannan hadisi ما ما أوضحنا من tare da abin da muka bayyana معنى na كلامه ma'alazancansu وزدناه muka بيانا kuma ƙara masa bayani من na تبريهاتهم daga isharorinsu وكل وجه منها mukuni'un ونئن kuma dukkan wannan fuska mai gamsarwa ne in mutum ya tsaya ya karanta karatun ya la- ya lura da shi da kyau لكنه قد ظهر به في الحديث تأويل daidai ni kuma wato wata fassara a jira mafi bayyana ta bayyana gare ni a cikin wannan hadisi وأبعد mima ɗa'in zaune a dalili da mafi nisa daga barin sukan ma'abuta bace-bace يستفاد من نفس الحديث wanda za a fa'idance shi daga shi kansa doron hadisin وهو أن عبد shi الرزاق ne cewa abdurrazaki sana'ani قد روى هذا الحديث ya ruwaito wannan hadisin daga ibn al-musayyiri وأروة da بن urwatu الزبير bin zubairi ولما قال فيه wa أنهما- qala fihi anhuma نعم ya kuma faɗa a cikin tasar ruwaya da ya ruwaito daga wayannan shehunai guda biyu سهر يهود bani zuraikin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato yahudawan banu zuraikin sun yi sihiri ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa ja'aluhu fi bi'rin suka sanya wannan sihirin da suka yi a cikin wata rijiya a ɗakin ce zarwani ko نعم حتى- حتى بعد رسول الله صلى الله har عليه sai da وسلم manzo أن ينكر Allah بصره ya kusanci ya musaici ganinsa kamar idan sai ne me wato ya- ya daina gani da shi sosai saboda karfin sihirin نعم ثم ثم دله الله على ما صنعوا sannan ubangiji ya tsinkaye da shi ga abin da suka aiwatar فاستخرجه من البئر yasa aka je aka tono shi a cikin rijiyar nan ورويناه عن an الواكدي ruwaci irin wannan ruwaya daga imam al-waqi وعن عبد الرحمن بن كعب hakan nan an karba daga abdurrahman dan ka'adi وعمر بن da umar bin الخطاب hakani وذكر عن عائن amma an ambace shi daga dair khurasani عن يحيى بن daga يحيى yahya ibn ya'mura نعم حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن an aisha ta ce سنة cewa an are manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga barin na na aisha tsawon shekara guda فبينه ونائم wata ran yana rintsawa أتاه ملكان sai mala'iku biyu suka zo maka وقعد أحدهما عند suka zo maka رأسه ɗaya ya zauna daidai kansa والآخر عند ɗaya رجليه kuma daidai kafafuwan alaihi Al-haditha.
salatu wassalam karanta hadisi ya ƙarshe da tattaunawar da suka yi نعم Eh, me ya samu me ya same shi ne sai ɗan ya ce matsububu wato kamar an masa aikin ɗan tsibbu ne an gane bokaye to shi kenan sai ce waye ya masa sai ɗan ya ce da bidu bin al'asami da me ya masa ya yi bayani ya ce abin da ne suma ce ta targe shi da aka taje kansa da shi suka samu suka tsinci gashi da kuma wato wata furen dabino aka saka a ciki da da wasu kayoyi da gashi nan dai haka dai ya farfada abubuwa ya ce to a idan suka sashi ya ce a yi jazarwa ne to to shine a nan kuma wannan mu'awuza sai suka sauka
قال عبد الرزاق عبد الرزاق السنعاني يتي بس رسول الله صلى الله an عليه وسلم tsare na aisha wato gaban na aisha ke ɗanci tsawon shekara guda حتى أنكر har sai da بصره ya musanci ganinsa نعم وروى Muhammad ibn Sa'id al-Ibn Abbas to kan Muhammad dan Sa'id ya yi ruwaya daga Ibn Abbas مريض رسول الله صلى الله Allah عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ya yi jinya وحبس عن النساء aka tsaye shi والطعام gaban والشراب zuwa wa mata da abincinsa da abin shansa فعبد عليه malaiku ملكان biyu suka sauka gare shi وذكر لك ya الصدق ambaci wannan kisa wannan ba abu ne da kwata-kwata wannan bai shafi annabta ba bai shafi kuma martabar manzo Allah a cikin isar da lamarin sako daga Allah ko ya taba shari'a ko ya taba abin nan ba doren jikin manzon Allah adami ne bashari ne kuma nan ne ma a nan ma cikar take saboda haka abin da yake iya samun mutum me ya je kwance to duk yana iya samun jikin manzan Allah ko a yi masa wani makaru ko wani sihiri ko wani kulle-kulle a yi masa wanda zai cutar da shi ko a ba shi wani abu ne wanda zai iya cutar da shi ya- an gane ya cutar da shi duk wannan abu ne mai yiwuwa saboda matsayin martaban musulunta نعم
ya fito waje to فقد استبان لك من مضمون هذه ya الروايات bayyana gare ka daga abin da wa'annan ruwayoyi suka kunsa أن السهرة cewa shi sihiri إنما تسلط على ظاهره ya ya وجراده samu salladuwa ne wato wato tabbata akan doron zahirin jikinsa نعم لا على قلبه ba wai a bisa ainihin can baɗininsa ba shine zuciyarsa واعتقاده ko kuma abin da yake kudurin zuciyarsa ba, Wa ko kuma hankalinsa alaihi salatu wassalam أنه إنما أثر في shayar بشره da cewa shi ya yi tasiri ne a cikin ganinsa shi ko ganin wannan na ida ne na zahiri Na'am.
wanda a nan gurin mutum ne sosai inda yake yana bacci yawwa talamu ainaya Na'am.
to kaga mutum ne a nan Mhm.
وحبسه عن وضع نسائه ya kuma tsare shi ga barin wato kusantar matayensa da وطعامه abincinsa وضعف جسمه ya raunanar da jikinsa har ya sa وأمرضه masa jinya a jikin ويكون معنى قوله to sai zama ma'anar faɗinsa يخيل إليه أنه يأتي آله ana ولا zata يأتيهن.
masa ya zo wa ahalinsa ba tare da ya zo musu ba أن يظهر له من نشاطته من نشاطه ومتقدم عادته القدر على النساء wato sai iko bisa zai kewa mata ya bayyana gare shi ta hanyar jin nishadi da kuma wato abin da ya gabata na al'adarsa نعم فإذا دنا منهن idan ya kusance su kuma أصابته عقدة السهر to sai wannan kullin sihirin ya- ya tsare shi kuma ya rike shi فلم يقدر على sai don bai إتيانهن sami iko bisa zuwa iyalinsa ba كما يعتري marko riba.
fiza kamar yadda ake samun wato wato yake bujiro wanda aka kama shi da sihiri ko kuma aka eh, raut- rautantar da shi ولعله لمثل هذا أشار سفيان بقوله to ta yiwu saboda wannan ne malam sufiyan ya ishara da faɗinsa وهذا أشد ما يكون من wannan shi السهر ne mafi tsallin abin da yake zamowa na sihiri ويكون قول عائشة zancen na na عائشة aisha ɗaya ruwaya sai ya zamo إنه لم يخيل إلي أن cewa أبقى shi ana أشياء ما zata masa ya له kamar ya aikata abu alhalin bai aikata shi ba من باب مقتل من بصره ta babin abin da aka taba na idanun nasa ne كما ذكر في الحديث kamar yadda aka ambata a cikin hadisin ويظن أنه رأى شخصا sai من duk da san بعض kamar ya أزواجه ga mutum daga cikin sashin matayensa وشاهد في إلى ko ya ga wani aiki daga waninsa لم يكن على ما يكون alhalin kuma abin bai faru ba sai da aka zata masa ɗin لما أصابه lima asabahu saboda abin da ya same shi a cikin idan nasa ba wai a cikin khayali na- na zuciyarsa ko na kwakwalwarsa ba نعم وضعف نظره da raunin gan- eh, ganinsa لا لشيء da ra'a alai ba wai saboda wani abu da ya faru gare shi fi manzihi a cikin tantancewar hankalinsa ba لا وإذا كان هذا to idan hakan ya kasance لن يكن فيما ذكر من إصابة سير له وتأثيره ما- يدخل المسلم sai zamo babu wani abin da zai shigar da rikici cikin duk abin da aka ambata na samun sihiri gare shi da kuma tasirin da ya masa ولا يجد به الملحد المقترض أنسا hakan nan a mulhidi karkataccen mutum almu'tarid wanda yake mai jayayya da addini ba zai samu abin da zai ɗeba kewa da shi ba ya, ba zai- ba- ba zai samu bukatarsa ba Na'am.
eh bukatar sai samu abin da zai amfani da shi don suka ga addini to bai samu ba a cikin wannan hadisin shi ma Mhm.
فصل هذا فصل هذا حاله في to wannan جسمه halin manzon Allah kenan a cikin jikinsa فأما أهواله في amma قلوب halayen manzon Allah a cikin al'amuran da suka shafi lamarin rayuwar duniya ونحن نصبرها على أسلوبها ita ma za mu gwada ta mu bincike ta a bisa tsarinta المتقدم wanda ya gabata القول na na والفعل cikin kudirin annabi da kuma zancensa na baka da kuma aikinsa أما العقد amma kudirinsa منها فقد daga ai- daga abin da ya shafi al'amuran duniya نعم to faƙad ya ata ƙidu fi umurin duniya a shai'a ta yiwu ya ƙudurce wani abu daga cikin lamuran duniya ala wajihin a bisa wata fuska waya ga harin khilafu sai kuma saɓanin abin da ya ƙudurce ɗin kuma ya bayyana a cikin lamarin ra- wato lamarin duniya an gani a cikin kamar lamarin lamarin lamarin duniya haka a gane to wannan ba ba ba- ba illa bane yanzu kaman a ce a samu wani babban wali ya zaci cewar ai waya idan aka yi kaza ana yin ka za ta iya yin kaza waya dole waya ai ta ba ta gaban su wannan ta gane yawa to saboda haka abin da ya shafi rayuwar duniya manzo Allah zai iya daukan abu kaza ga yanda yake zaci ga yanda yake kuma ba hakan yake ba na na lamarin duniya wannan tana iya kasancewa a haƙƙin manzo Allah a haƙƙin annabawa duka wannan baya daga cikin abin da yake suka a cikin martabarsu ta annabta ko an gane ko ko shari'a Mhm.
أو يكون منه على شك ko kuma ya zama a bisa kokonto a أو cikin ظن بخلاف أمور الشرع yawwa ko kuma yana zaton kaza sabanin fa al'amuran shari'a wannan ba zai yiwu ba فما حدثنا أبو بار سفيان بن الآس وغير واحد سماعا وقراءة kalu حدثنا أبو العباس أحمد بن عمر قال حدثنا أبو العباس الرازي حدثنا أبو أحمد بن أمر أمر ويه ba حدثنا بن سفيان حدثنا مسلم مسلم muslimun dai نعم حدثنا عبد الله بن الرومي وعباس العنبري مم.
وأحمد الماكري Mm-mm. Ije.
حد- قالوا حدثنا النبر بن محمد مم.
قال حدثني إكرمة حد- حدثنا أبو النجاشي قال حدثنا رافي بن خديج قال kadima rasulullah sallallahu alaihi wasallam madinata yace manzo Allah ya zo wa madina ya shigo madina ya hijira daga makka ya kaurato zuwa madina وهم يعبرون النخل su suna kada kilili ga itatuwan dabinan su kun san kada kilili wato fa- shi dabino itace dabino akwai mace a cikin ta akwai namiji sai baka san haka ba to akwai akwai namiji a cikin dabino shi idan ana so ƴaƴan dabinai su yi kyau misali su mazara dabino zai kasance yana da a cikin eh, shingensa yana da kaman itace dabino kamar ɗari biyar to sai a samu mazajen dabinai kaman wato ba su wuce itatuwa kaman guda uku hudu biyar ba to ana cirar furen wannan namijin sai a tsaga shi sai a dinga bin su matan su kuma ana buɗe furensa ana ɗan karkaɗawa haka akai to in ya tashi fidda 'ya'ya ana yin mamaki yawa shi ne abin da ake cewa wato kada kilili ke an gari? taƙihi ba yawa to فقال ما تصنعون to manzo Allah ya gamsu ya ce me kuke aiwatarwa haka قالوا Suka ce.
كنا نصنعه eh na كنا نصنعه mun kasance muna aikata shi ne haka قال لا لكم لو لم تفعلوا كان خيرا eh ta yiwu da ba ku aikata ba hakan kuma ya fiye muku نعم.
da ba ku yin ba hakan ya fiye muku فتركوه da suka ji haka sai suka daina kada kilili فنقضت a'a na kasar dai نعم.
eh gyara ne a gurin نعم.
ta na kasar eh to shi kenan sai ban kuma da aka daina kada kilimi kamar yadda manzo Allah ya faɗa ya ce ta yi idan kuka daina idan kuka daina ya zama ya zama ya ce muku kaga kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba yayi musu nuni zuwa ga ba sai sun kada wannan kililin ba zai fiye musu ba a'a da suka daina kadawar kuma kamar yadda manzo Allah ya musu nuni ba sai kuma a shekara mai zuwa sai kuma dabino ya fito dan kaɗan ba ya ragu a cikin ko ka gane yawa to shine alƙali ne ya kawo wannan a cikin dan ka fahimci misali a cikin abin da ya shafi al'amuran duniya yaya al'amarin annabi yake sallallahu alaihi wasallam a cikin yanda yake daukan abu na duniya
fa zakaru zalika lahu sai suka ambata masa wannan suka ce ya rasulullahi abinda ka nuna mana nan to mun daina amanka abinda ya faru fa qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya inma ana basharun ce dai ni mutum ne idza amartukum bi shay'in idan na hore ku da abu na addinin ku fa ku dubi wannan ku yi riko da shi wa idza amartukum bi shay'in min ra'ayi idan nayi muku nuni da wani abu na ra'ayi fa inna ma ana basharun ni mutum ne mhm sallallahu alaihi wasallam sadiqul masduq kenan wa fi riwayati anas alwayar anas antum a'lamu bi amr dunyakum yace kun fi kun kun ku ne mafi sani da lamarin duniya ku ku je ku yi yanda kuke yi yawa zantuka ma- ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ciki suke da abubuwa duk duk gabaki daya al'amuran sa ma gaba daya wannan din watakila hamlin su ne akan hakika to kuma so da yawa kakkan ja mutum zuwa ga wata matafiya sai zama na cewa sai ka ja shi sai zama bai kai ba kuma to sai ka dawo da shi wurinka sai ka aje shi ya taho tiryan tiryan ɗin an gani sai a dawo da shi inda yake sai a ajiye shi da yawa wani ɗin ya zanka haka na Allah saboda haka ya fusgu da lamarinka yake abin nan sai ya fuske ka a cikin abin nan in ya ga za ka je ka ci da baka to sai ya kuma sassauta ma ya daɗa ma sai ya mayar da kai gurinka ya ajiye Irin, to, ana yin wannan abin da ba ku yi ba ma da to kaga to gashi nan muke nan fi hadisin a akhara ɗaya hadisin kuma inna ma zanantu zannan Ni- fa la ta'khizuni bi zanni na yi zato ne zato saboda kakkurke ni da zato sannan kuma har yau a cikin wannan akwai wan- wata hikima ta ubangiji a ciki ubangiji tabaraka wa ta'ala idan yana nufin shirya da bayansa in yana nufin shirya da bayansa duk wasu sababi na fitina sai ya tsare musu duk fitin da abin da zai musu fitina sai ya tsare musu yanzu misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a kull- a lokacin da yake gashi ga sahabbai wato ruwan mu'jiza ne yake gudana ruwan mu'jiza ne gashi nan yake gudana to idan ba a tsarmo wani abu na mutuntaka a yi wani abu ya ƙi yiwuwa ko a yi wani abu a samu tangarda sai a so mai masu jada ka gane to saboda haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yan in yana son bayansa da shiriya yana wato yana jeho bashariya ta dinga aiki a cikin annabawa Eh, ba- amma dai inda ba za a taba samun wannan ba shine cikin abin da zai kawo muku daga Allah bayan da za a yi a samu saɓani a ce wani tangarɗa ko waye ko kuma zai gaya muku wani hukunci na shari'a ya ce ina dai zaton in aka yi kaza kaza za a yi wannan ya kori ga annabin Allah ko kuma misali wata siffa da ta shafi siffofin Allah ko sunayensa ko ayyukansa ko littattafansa da suka gabata ya kawo muku wani abu a ciki ya ce kaga ayyo na mance da binan da na gaya muku ai ba haka yi wannan sai- sai wilaya wilaya za su iya yin wannan na'am wali sai ya iya yi Na'am.
da yawa su imamu na manu kaga manyan waliyai ne na'am sun faɗi abu daga baya sai zo su canza su ce kai fata wannan da na bayar sai ka ji ana wa malikun fi a hadi kaulai imamu na maliku a ɗaya daga zantukan da ya yi ya yi guda biyu to na ƙarshen ga abin da ya ce ya soke wancan na farkon a cikin hukuncin shari'a to wannan shi ne ba zai faru ga annaba ba amma a duniya misali mota ta rikice ya ce ai ina tsammanin bakin mai ne babu misali annabi zai iya faɗar haka ya ce yawancin ana haka bakin mai ne babu amma ku duba ku gani sai a duba a ga bakin mai tarau yana nan to wannan ba duk yana faruwa ga annabta to ai ina ruwan su da wani magana wani mota ko wani kamar ai lamar tabbas ta fi karfin wannan yawwa ta kaga tafi karfin wannan to mu je na وفي حديث ابن عباس a cikin hadisin Abdullahi bin Abbas قصة الحرث a cikin kissan nan ta kirdado kirdadon wato kamar dabino da ake ba فقال رسول الله صلى الله Allah sallallahu عليه وسلم alaihi wasallam shi ma yace ما أنا da yake بشر ni mutum ne وما حدثتكم عن الله abinda duk هو na حق ba ku labari da shi daga Allah wannan yanke ne وما قلت فيه من قبل نفسي abinda na faɗa ta fuskar kan kai na fa inna ma ana basharun lahi dai ni mutum ne uhudi wa usi ka gani Ah, ka gani ya mamin Allah kenan eh to na duniya kenan su ba muhimmar annabawa bace na baki daya yawa وهذا على ما قررناه wannan bisa abinda muka tabbatar da shi ne ما قاله من cikin abinda ya faɗa ta jihar kan kansa fi umurin duniya daga lamuran duniya وظنه من da kuma abinda أهوالها ya ɗauka na irin halayen duniya لا ما قاله من قبل نفسه ba abin da ya faɗa ta jihar shi a cikin kan kan kansa ba wace hadi da kuma ijtihadinsa a cikin shari'a a cikin shari'a شرعه da ya shar'anta shi وسنة ko kuma wata مسنة sunna da ya kafa ta وكما حكى ابن إسحاق hakan nan kamar yadda dan Ishaq ya yi أنه kai صلى to الله عليه annabi وسلم sallallahu alaihi wasallama ما نزل ya adnan ya yi بدر yayin da ya zo bada sun taho sun yi tafiya da sahabbai ya ja zugar sahabbai kimanin mutum ɗari uku da tsarari ko yauwa saboda haka gashi an tafi a cikin watan ramadana saboda haka aka kwarara aka tafi ana zuwa da aka zo inda badar ɗin shi badar ainihin badar wuri ne da laraba suke tare da faya tun a jahiliya saboda haka idan za a kulla wani abu akan ce mu haɗa a badar an gane yawa suna da su larabawa sun riga kowa wayewa da sha'anin harkar tare da faya ɗin nan suna da gurare hudu a cikin biladar hijazi da suke tare da faya badar tana daga ciki to saboda haka an zo badar ɗin to akwai ah, kududdufai haka nan da rijiyoyi a badar ɗin da aka zo farkon wurin abinan wannan da aka zo farkon badar ɗin inda farkon ruwan ya fara sai manzo Allah ya kafa a tsirar kaza abinan ɗinsa a nan zaman za a sauka a nan to shine hubabu binin munziri قال له الهباء daga بن cikin المنذر daga cikin ansarawa sai هذا ya ce منزل أنزله الله ya ce ya rasulallahi wannan wurin da ka sauka Allah ne saukar da kai a wurin آه، ليس لنا أن نتقدمه wanda ba ya ya yanke ya yanke hukuncin ba dama mi gaba da shi أم هو الرأي ko kuma ra'ayi ne daga janibinka لا والحرب ko kuma والمكيدة shirin yaƙi ne da kuma dabararsa ya sa ka sauka a nan قال لا manzo Allah ya ce a wancan na farko da kaje ba haka bane ba wai Allah ne yanke min lalle nan zan sauka ba لا بل هو الرأي bari والحرب kawai haka na والمكيدة gani kuma da shirin yaƙi ne da kuma dabararsa قال فإنه ليس yake ya بمنزله to akwai nan ba masaukinmu ba ne ba masaukinmu ba ne tunda mun zo su mutanen nan za su fito daga wajen gwarzo mu kuma nan mun tafi mun je inda badar take a ce misali nan yamma na rimin gado to kuma ga akwai rijiyoyi a gurin da da kududdufai da sauransu to to nan inda muka zauna farkon inda ruwan yake bai ba mu wuce gaba mu sa duk ruwan a bayan mu ga baki daya in sun taho ba inda ruwa yake yana bayan mu in mutum ya isa ya zo yake dame ya kunci ne sha ruwa mu sa ka a wannan mu sa ka a wannan kunci an gane mhm ina har حتى لا أدنى ماء من القوم ya ce miƙe ya rasulallahi har sai mun zo wa mafi kusancin mafi farkon ruwa ta inda za su fito فننزله sai mu sauka nan ثم نزوره ma wara'ahu shikenan daga sanan minar qulubi duk wasu yan rijiyoyin da suke gaba sai mu tattoshe musu shi فنشرب mu mu samu abin sha wala shi da su ko ba su da abin sha فقال a sharta bin ra'ayi yace kai ne da ra'ayi kuwa kaga wannan hasiyan hakikatan daga annabi ya same shi yawa daga annabi ya same shi kuma hakin manzo Allah ko a sauka a nan din ko a can din ɗaya ne yawa ainihin ne abin mai abin ba inda zai gagare shi eh, ko kun yi dabara ko ba ku yi ba ko menene oho da sauransu to ka gani to tun da yanzu misali an ce a sa dabara to shi ke nan bismillah mu je mu shige can gaba ɗan wannan ya yi kyau ya yi kyau mu je gaba yawa وفعل ما قاله sai ya aikata kuma abin da ya faɗe shi kaji kaji wata wata irin koyarwa shugaban halitta wanda yake karɓa daga Allah wani daga cikin mabiyansa ya nuna masa ya ce wanda mai kaza amma bai kyare shi ya gwale shi ba kaga wannan ya isa duk babba duk babba ya zama mai taushin janibi mai saukin janibi abinda ya kamaci babba kenan inda sun samu inda inda da kamala to amma rashin kamala shi zai sa a kikici kici da kai a ce ai ba aka za a yi ba ai kaza za a yi kaza ai taki ko kawa dole sai karshe sai an sakan ma za a samu a zauna lafiya an gane amma aka kawo ra'ayi to shi kenan in kai ba ra'ayin naka wani nassi kake da shi daga Allah ba to sai ka bar naka ra'ayin ka koma na na na na na na na na mabiyan da suka yi ma nuni da wannan tawadu'un da kai ma Allah ya sa sawaba a cikin ra'ayin ra'ayin nasu haka haka haka al'adar manzo Allah take haka al'adar kuma duk manya suke magada annabawa a cikin wato kalmar shi Ibrahim ita ce labas duk abin da an kawo shawara ce labas labas labas an san shi da wannan kalmar sosai labas to ga gani na وقد قال الله dama Allah ta'ala ya ce masa sallallahu alaihi wasallam wa shawirhum fil amr ka shawarce cikin lamari وأراد مصالحة بعض عدوه على ثلث تمر bayan haka manzo Allah ya taba yanke shawarar zai yi sulhi da wasu abokan gabansa a bisa me a bisa shi nan ya ce sulusu tamrin madinati amma a riwaya kuma sun ce nisfu tamrin madinati ne wato lokacin da yahuda suka yi ganganku da mushirikai na larabawa suka haɗu suka ganganku a shekara ta biyar da hijira suka ce yanzu haɗuwa za su sai a mutsuke madinar nan gaba ɗaya common enemy ka gane yahudawa da mushirikai ba tafiyarsu ɗaya ba to amma akan musulunci tafiyarsu ɗaya sai suka ce bari su haɗu yahudawa masu bautar gumaka da yahudu da nasara suka zo su suka yi rundina suka taho daga jihohi daban-daban na laraba sai an zo an mutu madina a cikin wannan halin saboda haka mafiya ƙarfi wanda suka fi kowa ƙarfi su ne mutanen haibara suna da dukiya suna kuma da tarin yawa ga kayan aiki saboda haka nan manzala sai ya aiki musu yanci ya aike musu jakada ya ce musu yana neman wato su yi sulhi da shi akan wani abu yana so kasu shiga yakin nan da za a kasu shiga wannan fada sun san madina yadda take wato hedikwata ce ta dalilai to abinda za mu fitar a wannan shekarar na dabino ga baki ɗaya su kuma yahudawa mayin dukiya ne ta sata yawa saboda yawa eh ai kwace suke mutane yawa eh har yanzu kuma haka suke saboda haka nan yace rabin da za dabinan da zamu fitar a wannan shekarar zamu ba ku abin da ya nufi yayi kenan da ya tare sahabbai ya gaya musu shawarar wannan fa duk tanazzuli ne a haƙƙin manzon Allah yake yi su sahabban su ne abin jin shi yana kan yakini daga Allah tabaraka ta'ala amma misali kana zaune da mutane ka tafiya irin tafiyarsu kada ka dinga nuna zakewa da karfin ka shi yasa aka ce ko sallah zaka ja ka duba ka ga wane ne mafi rauni a cikin mamanka to ka yi irin daidai sallar da zai yi wanda ya fi kowa rauni to ka dube shi ka yi irin sallar da shi zai yi ba irin taka ba ko ta karfafan wanda suke bayanka to haka manzo Allah kokari yake yi yana ɗan cicciko su an gane ka a zo musu da abin da ya fi ƙarfinsu to amma su kuma ɗin ya riga kunna musu wani irin rai na tashi hankali yana faɗar haka wato ina jin ko sa'ad bin ubada ta ne ko sa'ad bin mu'ajin sai ce ya rasulullahi wa'annan alhanzir ɗin su yahudawa kamun Allah ya mana arziki da kai ba su taɓa cin dabinan mu ɗaya da kwace ba su kwaci dabinan mu guda ɗaya ba su taɓa yi ba sai yanzu da Allah ya girmama mu da kai sannan ne kuma za su ci abin mu da kwace ya ce ya rasu lallai ba za a yi haka ba to tun da ya ga sun kai ya ce bismillah kowa zai taho ya taho ai da ba gwaji ne ai ka gani to aka yake ka gani to sai ce أنت شار الأنصار yana yi shawarar ansarawa لما أخبروا برأيهم yayin da suka جاءني.
ba shi labari da ra'ayinsu suka faɗi wannan magana su ya juyo da kan haka ɗin ومثل هذا وأشباهه من أمور الدنيا to ire-iren wannan da ire-irensa na daga lamuran duniya التي لا مدخل فيها لعلم ديانة wanda babu mashiga gare ta a cikin abin da ya shafi addini ولا اعتقادها ko kuma kudurin ad- addini ولا تأليلها ko kuma sanin addini يجوز عليه فيها ما ذكرناه to abin da muka ambata yana iya yiwuwa a haƙƙin manzon Allah نعم إذا ليس في هذا كله نكيسة domin babu tawaya a cikin haƙƙin annaba a cikin dukkan wannan ولا مهقة babu kuma sarayar martaba a cikin ta.
وإنما هي أمور Kifiya ce, فردية.
kiyatu duk wannan al'amura ne kawai na al'ada na duniya ya arifu ha man jarraba wanda ya saba da ita shine ya santa نعم yanzu makanike sai zan harkar makanikan ji na ruwanka da wani makanike kana da mota ta fi dubu amma na ruwanka da wani wai fulogi ko waye da sauransu wannan sai zai zai an gane ba ko ta waya ce a gurinka saboda ba ka san harkar fulogi da hamma ba a ce a ce ka ta waya ka gani Mhm.
وجعل همه sai kuma wanda ya sanya wannan din ita ce damuwarsa وشغل نفسه ya بها shagaltar da kansa da ita والنبي صلى الله عليه annabi sallallahu وسلم alaihi wasallama مشغول القلب بمعرفة bima'arifa الربوبية abin cikawa baɗininsa ne da sanin rububiya ملقان الجوانه abin cikawa haƙurƙuransa ne da ulumin shari'a da ilimin shari'a وقيد البال أبن- بمصالح أمة abin da zai الأمية baiwa zuciyarsa ne da abin da ya shafi maslahar al'ummarsa ta addini da ta duniya ولكن هذا daidai farashin saninsu da al'amuran duniya dinnan إنما يكون في yana zamowa ne a cikin sashen al'amura ويجوز في النادر yan- yake yana kuma yiwuwa ne a cikin ɗan abu kaɗan ba a komai ne ba zai wa a samu annabi wai kidahumi ba a cikin ba kuma zai yiwu ba wannan kwata-kwata Mhm.
وفيما سبيله التدقيق shi rasu ta duniya da kuma abin da tafarkinsa shine zurfafawa a cikin kiwon duniya da واستثمارها bubbugar da fa'idojinta لا في الكثير ba wai su zama ba su san abu mai yawa na lamarinta ba almuzini dil balahi wanda yake nuni zuwa ga dolantaka da والغفلة rafkana وقد تواتر بالنقل عنه صلى الله ai ya عليه وسلم yawaita ta hanyar ruwaya daga annabi sallallahu alaihi من wasallam المعرفة بأمور na sanin الدنيا al'amuran duniya ودقائق da مصالحها zurfafan gyare-gyarenta وسياسة برك da أهلها kuma getta mabambantan ahalinta ما هو معجز في البشر abin da yake abin mai gagararwa a cikin mutum مما mimma kanna bana alaina daga abin da muka faɗa kan a kansa a cikin babu mu'jiza ta yazar kitabi نعم a wannan littafi فصل haza fasulun وأما ما يعتقد amma abin da maza Allah ke kudurce shi na ka gani ko a cikin uh, lamuran hukunce-hukuncen uh, na mutum الجارية على da يديه suke gudana bisa hannayensa قضاياهم da kuma wato afke-afkensu dai ومعرفة المهيك من الب... من da المبدل kuma sanin mai gaskiya daga wanda yake makaryaci وعلم المسلم من da sanin المبدل mai gyara daga mai barna ya bambance su وبهذه السبيل قوله babu hajji وسلم sadai shi ma yana kan wannan tafarki an gane yawa in aka ce lamarin shari'a idan an zo hukunci yadda za ka gane makaryaci da wane ne yanzu kamar su wani- akwai wani wali da aka yi a sham shi kuma ɗan sanda ne Eh, shi ko kawai da hasken ka ɗan sanda ne a kotu yake kana zuwa ba sai kai magana ba Eh, in kai magana san ƙarya kake in kai magana san gaskiya ne to ai annaba ba zai zama haka ba don su shi wancan waliyin ba dole ne akwai duk da ban ban ba kama san sunansa ba yana nan a cikin jami'in kalamatul auliya yana na bahani to wai san shi ma yanzu dai an manta da shi to amma manzo Allah fa da za a yi koyi da shi dole ya gudanar da lamarinsa a bisa tsari na dan adam yanda dan adam zai tafiyar da lamarinsa an gane Mhm.
لقوله صلى الله saboda عليه faɗin وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam إنما أنا بشر da yadda ni mutum ne وإنكم تبتسمون ku إلي kuma kuna kawo ƙara zuwa gare ni ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من ta بعض yi sashinku ya zamo mafi iya gwanintar bayani da hujjarsa daga sashinku فأقضي له على نوم ما wanda ya fi iya bayani shi kenan sai mai hukunci gare shi gwargwadon abin da na ji ومن قضيت له من أجل أكيد بشيء zo kuma ta yi ƙarya yake ba amma ya yi min bayanin hujja kuma ni abin da aka ce na ji kenan نعم an gane to wanda duk ne masa hukunci na bashi haƙƙin ɗan uwansa da wani abu na haƙƙin ɗan لا uwansa يأخذ منه to شيئا kaffa ya ce zai karɓi wani abu ya ga cewa manzo Allah ne ya bashi saboda haka ya halatta gare shi Mm-mm. in ka san ba naka bane kan karɓa إنما أقضوا له جدعة من na النار yadda na gutsuro masa ne wani yanki na wuta kawai haddasa حدثنا الفكي أبو الوليد رحمه الله حدثنا الحسين بن محمد بن حافظ حدثنا أبو عمر حدثنا أبو محمد حدثنا أبو بكر حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن هشام بن قروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث wato sai da ya fara faɗar hadisin sannan kuma ya kawo isnadin shi dai wancan hadisin ne inna ma ana basharun wa yanakum taftasimuna ilayya fala alla ba'dakum an yakuna alhalatu zati min ba'd fa agdilahu ala nahwi ma asma'u ka gani fa man qadaitu lahu bi haqqi shay'in min haqqi akhi fala ya'kuluhu fa inna ma qadatu qidatan min nar aw kama qala alayhi salam to shine dai wannan hadisin shine yanzu sai da ya faɗe sannan ya kawo isnadin
في رواية الزهري a ruwayar zuhuri daga urwata قال الله بعضكم ta yi sashin ku ya zamo يكون أبلغ من ya zamo بعضكم mafi fasaha daga sashi فأصبح أنه صادق yana da shi ne da gaskiya ji annabi ya kawo hujjoji ya kawo bayanai ashe gwaninta magana ce ta قد له sai ne masa hukunci ويجري أحكامه to manzon Allah yana gudanar da hukunce hukuncensa ne a bisa zahiri نعم، وموجب galaba su zanta abinda kuma mafi rinjayen zato ya tabbatar kawai بشهادة الشاهد da shaida shaida ويمين الحالف da kuma rantsuwan mai rantsuwa ومراءة الأشبه da kuma kiyayewa da abin da ya fi kama da gaskiya ومعرفة الإفاظة hakan nan da gane abin da ya shafi jakawar wika'i da maɗauri yanzu misali mutum ya zo ya ce yayi wa an tsinci kuɗi wani yayar aka tsinta wani ya zo ya ce nasa ne gaya mana a cikin mai suke wani irin kuɗi ne a cikin mai suke yaya mazubin su yake ko a mai suke ya zo ya faɗi komai ya ce aya buhu ne na algarara kuma a ɗaure suke da tsimma wani yanki baki na zuba saji in ya faɗa haka shari'a suke sai a bashi kudinsa sai a ta yiwu kuma ba nasa ba ne ta yi watakila ba ku san san da ya gani ba dama a nan na ku ya zo ya faɗa amma dai tsarin shari'a haka ta ce yawa to مع مقتضى حكمة الله في tare da ذلك kuma abin da hukimar Allah ta tsara a cikin wannan فإنه shi Allah ta'ala تعالى لو شاء da ya so لا دلأه على سرائر عباده da ya tsinkayar da shi bisa dukkan sirrukan bayansa ومصدعة ضمائر da أمته kuma rufaffun abin da ya ɓuya a cikin al'ummarsa فتولى الحكم بينهم zai jibinci hukunci a بمجرد tsakaninsu يقينه da- da وعلمه matsanancin yaƙininsa da iliminsa دون حاجة ba tare da بقاطع bukata zuwa ga mutum sai ya furuci da bakinsa ba بينة ko kuma a kawo shaidu أو يمين ko kuma rantsuwa ba أو شبهة ko kuma wata alama ba ولكن sai dai yayin da Allah ya hori al'ummarsa da باتباعه cewa su bibiye shi su koyi da shi a cikin ayyukansa da halayensa da وقباياه hukunce-hukuncensa وفي يده da tadodinsa وكان هذا لو كان مما يكتس بعلمه to kuma shi wannan cewar ya yi hukunci da baɗini da ya zama abin da shi ne zai keɓanta kawai da sanin sa wa musan baɗini ويؤثره الله به kuma Allah zai zai- zai keɓance shi da shi لم يكن ne ummati sabi ila ikiti da'i bihi ai da al'umma ba ta samu hanyar koyi da manzan Allah ba idan da kana zuwa kawai manzan Allah zai ce kawai daga yaran ka zai ce ah, ai kai ne barawa kai ka saci kaza shi kenan sai ya yanke ma hukunci. ko kuma an zo ana rigima an karya wannan kashi an yi wane ne kaza kaza kana zuwa shi kenan ya ga wato fim ɗin gurin nan take ce ba ka yi kada ke shi mana ka karya masa hannu ko kuma ka fitar masa da haƙori muna ganin duk abin da kuke yi kaza kaza da sauransu to to idan da zai wannan to ka zai ga mutane da za a koyi da shi yanzu an kalan yanzu suna su ma kashifai ne su ai ba kashifai bane ka gani to shi yasa ga baki ɗaya aka aje maganar hukunci da wannan abin da Allah ya tsinkayar da shi din na babi ne نعم.
to في شيء من a ذلك cikin wani abu daga wannan ولا قامت حجة da kuma بقضية من da kuma قضاياه hujja ba za وشهادته hujja ba za ta tsaya ba a cikin wani abu daga hukunce hukuncen a cikin shari'a لأن لا نعلم domin mu ما ban عليه san abin da aka tsinkayar da shi ba huwa في shi تلك القضية a cikin wannan shari'a بحكمه هو إذا في ذلك da hukuncin da ya shi akan kansa a cikin wannan بالمكنون min ilamin lahi lahu da abin da ya kuya na abin da Allah ya sanar da shi shi بما دلأه عليه da abin da ya tsinkayar da shi kansa ne da ra'ayi na sirrukansu وهذا ma la ta'lamuhu al-ummah wannan abu ne da al'umma ba ta san shi ba نعم فأدر الله تعالى أحكامه ala zawahirihim sai Allah ya gudanar da hukuncin hukuncin annabi a bisa zahirin halin التي يستوي في ذلك huwa wa ghayruhu min al-bashari wanda shi yake daidaita da waninsa daga mutane a cikin sa kowa zahiri ya sani an gane to saboda haka shi ma sai ya tsaya zahirin ليتم اعتقاد أمته به domin koyin al'ummarsa da shi ya cika في تعيين a قضاياه cikin bayyanar da hukunce hukuncensa وتنزيل da أحكامه saukar da hukunce hukuncensa ويأتون بما أتوا من ذلك su على zo da irin إذن abin da ya zo da shi min zalika daga wannan akan sani wa yaƙinin da sakankancewa min sunnatihi.
na daga sunna ta sa إذ البيان بالفعل domin bayani a aikace أو منه بالقول ya fi a ce da zance ne kawai aka yi. idan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a aiwace ya yi aiki da ilimin sa na batini sannan ku kuma ce amma ku da zahiri na ku dinga yi ko yin ba zai cika ba da yayi da zahiri muka ga yanda yayi sai an fi gane karatun Mhm.
وأرفع ليتم لللفظ da kuma ya kuma zai fi ɗaukakewa zuwa ga wato fassarori na lafazi وتاويل da المتأول fassarar mai fassara وكان حكمه على الظاهر Hukun- أبلا hukuncinsa akan zahiri sai zan mafi bayyana fil bayani a cikin bayani وأوضح في وجوه mafi الأحكام bayyana dai a cikin fuskokin hukunce hukunce وأكثر mafi yawan fa'ida لموجبات da التشاجر saboda abubuwan da suke jawo wato jayayya da والكسان husuma وليقتدي بذلك كله ko kama umarci don kuma alƙalan al'umma su je koyi da shi a cikin dukkan wannan ويستنصر بما يؤثر- يؤثر a kuma عنه.
aminta da abin da ake ruwaitowa daga gare shi نعم.
wayan zafi da ومن ƙanun shi شريعته sannan kuma dokokin shari'ar su samu tsari نعم وغير ذلك عنه min to nade wannan daga gare shi min ilimin ilimin gaibi gaibi.
yana daga ilimin gaibi الذي استأثر به alimin gaibi wanda الغيب.
masanin gaibi yake banta da shi ولا يزير على غيبه أحدا kuma Allah baya bayyana baya bayyana wa wa- wato baya bayyana da gaibinsa ga wani إلا من ارتضى من sai رسوله wanda ubangijin ya yarda da shi ne daga ma'aikinsa ويعلمه منه بما ya شاء sanar da shi abin da ya so daga cikinsa ويستأثر بما shi kuma شاء ya keɓanci zatinsa da abin da ya so ولا يقدر هذا في نبوته wannan duk baya suka a ce manzo Allah akan zahiri yake tafiyar da hukuncinsa baya suka a cikin annabtarsa ولا يقسم bai عروضا kuma من baya بسرته.
kuma katse igiya ta- ta ismarsa yana nan ma'asuminsa نعم
ya dora kaɗan saboda da minti goma wajen sha biyar maka zauna فصل fasulun وأما أقوال دنويته amma zantukansa na duniya من أخباره ana a hawa ne na daga ba da labarinsa daga halayensa daga halayen waninsa وما يفعله da abin da yake aikata shi أو فعله ko kuma abin da ya aikata قد قدمنا mun riga mun أن gabatar الخلف فيها ممتلئ cewa عليه cewa samun saɓani a cikin wannan abu ne da ya kori ga annabi wannan abu da ya yi نعم ya ba da labari akan sabanin abin da ya yi din ko wani hali nasa ya faɗa abin da daban da abin da yake cikin ransa ya faɗa wannan ya kori ga في annabi كل حال a cikin kowane irin hali haka ba zai samu ba وعلى a أي وجه a kowace fuska haka ba za ta samu ba Au- ko da nufi ya yi ko da rafkanuwa au- ko a cikin lafiya yake ko a cikin jinya yake أو رضا أو ko a غضب cikin yadda yake ko cikin taɓin rai وأنه معصوم shi abin tsarewa ne daga dukkan wannan sallallahu alaihi wasallam لقد ما تريكه لخبر khabarul mahadu wannan fa cikin abin da yake tsantsan ba da labari ne ba yanda za a yi manzo Allah ya ba da labari da wani abu sabanin yanda abin yake ko kuma ga abin da yake nufi sai ya gaya maka wani abu daban sabanin haka wannan ya kori daga annabi ما يدخله الصدق والكذب nabi da labari da ƙarya take iya shiga gaskiya take iya shiga فأما المآريب المهم amma كلها jirwaye wanda zahirinta yake nuni da sabanin abin da cikinta yake فجائز wurudu haminu wannan zuwanta daga annaba abu ne mai yiwuwa في أمور a الدنيوية cikin al'amura na duniya لا سيما لقصد المصلحة musamman ma idan akwai wata maslaha a cikin jirwayen نعم كتورته كتوريته.
عن وجه مغازي yawwa kamar rufe wasa fuskar matafiyarsa da zai yi a cikin yaƙoƙinsa an gane yadda muka yi bayani jiya zai tafi nan huntuwa sai a yi ta bani labari ana cewa manzala ai katsina zashi katsina zashi katsina zashi ah kaga is mugu idan yana so ya tari na sanan zai yi hanyar wajen bici ko ya tari abin nan Ah, to mu sannan ƙayanta mun kai da yi ma yana ce yana jira mu zai keta to ka gani to hunto ba ka tsina ba ce yawa ai ba ai ba ai zo da sabanin zance ba eh ka tsina za mu haka yake sosai ko dan hunto ka tsina ce Mhm. to ka gani li Allah ya aqul al adu yuzrahu domin kada magauta su riki tsaron su daga gare shi wa kama ruya min mudazatihi kamar yadda aka ruwaito kuma min me mizahin na daga barkwancinsa wa da'abatihi da dai kakacinsa bi dai basadi ummatihi saboda yalwata wa al'ummarsa wa tadayibi qulubil da mu'minina daɗaɗa zukatan mumine daga sahabbansa takidan yi ta haƙuri da kuma wato ƙarfafawa zuwa ga soyarwa zuwa gare su wato tun da shi sansa wajibi ne farilla ne. kuma farilla ma nan ba ɗaya ce ba a nan ba biyu ka ce ga wai kayan na son shi kuma ga wani abu shi ma kana so kamar da zai shiga ga wannan ba zai yiwu ba yawa to tun da haka ne manzo Allah yana yi wa mutane wani abu wanda dan su zai daɗi za su ƙara son sa an gane to wannan zance da yake musu na barkwanci da kakaci yana da su soyar da kansa zuwa gare su alaihi salatu saboda dole ne su so shi
wa sarrati nufusihim da kuma faranta rayukansu ka qawlihi la'amilan naka a labirin naka wani ya zo yana neman abin hawa za a fita ya ce zan dauke ka kan dan taguwa kuwa ya ce dan taguwa ina zai iya kai mutum to raƙumi ko shekararsa 20 a duniya ai taguwa ce dai ta yi dan dauke ka kan dan taguwa wa qawlihi lil mar'ati allati da faɗinsa ga matan da su tambaye shi game da mijinta tana tambayarsa mijinta ya bata ya ce shi ne wannan da akwai fari haka a idansa an gane akwai wani fari haka a idansa wa a wannan duk gaske ne ai لأن كل domin جمل duk wani amalar raƙumi ɗan taguwa ne وكل duk إنسان kuma mutum da ainihi bayanin akwai fari a idanunsa وقد قال صلى annabi الله عليه sallallahu وسلم alaihi wasallam ya ce إني لا أمزه ni ina barkwanci wa ولا la أقول إلا حقا من الله ba yanda za a yi na faɗa ba sai gaske نعم هذا كله wannan dukansa cikin abin da babinsa yake na ba da labari ne نعم فأما ما بابه غير الخبر amma abin da ba labari ba ne shi kuma لما سورته سورة الأمر na daga surar abin sura ne na umarni ko kuma hani في الأ- آه، في الأمور a الدنيوية cikin al'amura na duniya فلا يسيه منه nan ma أيضا dai ba zai taɓa yiwuwa ba har yau wala yajuzu Wala alai- ba yajuzu zai taɓa alaihi.
yiwuwa gare shi ba أن يأمر آدم Shai بشيء ya zama na cewar ya hori mutum da wani abu أو ينهى آدم عن ko kuma ya شيء hana mutum gabarin wani abu وهو يبطل كما amma shi يقول.
kuma inda ya horan a zuciyarsa baya kan hali yake nufi ko kuma yanda ya hana so yake a yi Na'am.
sabanin abu zai yi ba kaga wannan ba labari ba ne a'a umarni da hani sunansu insha'i an gane shi ita ko ta habaru to da habari da insha'i duk sun kora a samu sabani a cikin wato lamarin ma'aiki to وقد قال صلى الله عليه annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce ما كان لنبي أن تكون له آه، خائنة الأعين ba yanda za a yi a samu ha'incin idanuwa game da wato annabi wato a cikin a, abin nan kenan fatuhu makata lokacin da aka zo a, wahashi ya zo yana ta abin nan yana ta kukkutsuwa yana ta kukkutsuwa dai haka nan to bayan ya zo dai a haka dai an rantsa shi ya karɓi musulunci dai dai tashi Allah ya ce "Me yana ku kashe wancan in yana kashe shi suka ce ai ya rasulullah da kai mana ishara ko da ido ne ma kalin nabiyyin an ta kuna lahu kha'inatul a'yun wannan ba zai yi ga annabi ba nuna masa da na nuna masa aminci sanan da ido na wai na nuna muku wani sabanin haka ba zai yi ga annabi annabi dai to ba zai haka ba Eh, wannan ba zai yi ga annabin Allah ba to فكيف أن تكون له خائنة قلبه to ta ƙaƙa kuma za a samu ha'incin zuciya a wurin annabi ha'inci na ido na zahiri ma ba a samu ba نعم فإن قلت idan ka ce فما معنى قوله لا menene أعلم ma'anar faɗin زيد؟
Allah to ka ji wata ya ce to in haka ne menene ma'anar faɗin Allah a cikin isa saboda kamun in ka je kai lalube kai lalube ka samu wani nasi kamun ka faɗa alƙali ne zai faɗa in shiru da bakin ka duk zai faɗa ya shi iya fi ka sanin wannan karatun in ya shimfiɗa ka'idarsa duk wani nassi da yake cikin shari'a ko kitabun lahi ko sunnati rasulullahi wanda yake kaman karo da abin da ya shimfiɗa to sai ya zo da shi kada ma ka ce komai zai zo da shi an gane shi ne nan ya ce to in ka ce haka menene ba na faɗin Allah ta'ala a cikin isar zai dubu na harisa da yake cewa أي تقول الذي أنعم الله عليه وأنا أمسى عليه أمسك عليك زوجك الآية Allah ya riga ya sanar da kai Zainabu da take ɗakin Zaidu matarka ce ba ba shakka sai ta fito daga ɗakin Zaidu ta dawo ɗakin ka yawa kuma an riga ita kaɗai ce ya tabbata ya inganta a cikin nassin shari'a aka ɗaura aurenta a a- a al'arshi yawa abinda mutane suke faɗa dangane da sai da tuna fadima alaihasalamu su ce allah ya ɗaura aurenta a sama wannan zance ne a baka ake yi su mutane su da yawa masoya don suna zarce guri Ba- ba- da me za ka kawo wani zantukan ka cika wannan wurin tsaukar manzo allah fa aka ce sai an ɗaura aurenta a sama ita ne ba ita ce saman ba nan aka yi auren sai da fadima manzo Allah ya daura aurenta a nan ya bai wa sayyidina Ali Ali ya bada sadaki yayi walima da komai aka yi a nan aka yi bikinta aka dauke ta aka yi ta dakin ta to wai su gani suke aka ce kaman an yi dafa da ita to ai ita ce sama in ba shirme ba ba wata wadda aka taba je an daura aurenta a sama daga halar Allah ba wani taruwa da aka yi ko a bayar da sadaki ko abin nan fitowa ta yi kawai daga nan ta koma nan yana na zainab mutu jahashi yawa ita ce kadai amma sayida babu wani nassi da za ka kawo la kitabin wala sunnatin sai dai in ka tafi nan a wurin maulidi ka ji wannan kisa yawa eh ita magana ce ta gaskiya eh kakanka ce mun kuma mun kuma mun kuma mun kuma a bakaunan mu ce eh amma duk abin da zaka kawo da kake ganin shi ne zaka cika ta da shi maimakon cika su'ul adabi kake kaman kana nuna wai bata kai bane sai an ka karmo wani abu shine matsala ka to ka karmo ta komai yanda take kawai bid'atu rasulullahi duk abin da za a faɗa to a bayan wannan ne kuma ga shi shi wani ɗin sahihin ingantaccen kamar a gaban kamar za Allah ya faɗa faɗi mata bazatun minni to an gama karatu a nan kaka ƙara mata komai duk abin da za a ƙara a bayan wannan yake kuma ka ga misali haka dai ake dai kwashe-kwashe sai dai ka ji kai shiru don kaka je ka ce wani abu a ce kaza kaza an gane wasu ba su iya soyayya ba soyayya akan soyayya ba ta raba mutum da ka'ida ta ilimi da ka'ida kuma ta gaskiya in karan to mu je na فلم أيضاً.
أكرمك الله sai sai to kuma shine manzo Allah yake ce to suna taiwan samun sabani da na Zainabu shi da Allah yana shi ne sai ta fito daga gidan Zainabu saboda haka ta- suka kasa zaman lafiya ta tsane shi ta dama wato kuwar manzan Allah ce in ban da haka na da rabu da suke bakwaran shiya kuma sannan ba hashimiya ta wajen uwarta abinda ba a taɓa yi ba ne a cikin larabawa a ɗauki bawa ya bakwaran shiya makiya tuhaniya hashimiya a ɗauke ta a baiwa bawa to wata jahiliya ce ma yake karyawa a nan cikin su larabawa zaidu mana zaidu wani wata daraja kake nema komai hashimancin ka baka fi zaidu ba maula rasulullahi ne sallallahu alaihi wasallam yanda yanda yanda labahani yake cewa inna ruhi lin ali zaidin fidau yace ba wai zaidu ba silifas din zaidu ruhi na fansa ne gare shi irin abin da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ake ake har ya zamana saboda Allah ya masa jinjina duk sahabban annabi shi kadai ne sunansa ya fito a Qur'ani rara gashi nan sunansa na yanka to sai zai shi kadai kuma kuma amma kuma ba a san sa saboda bawa ne to bawa bawa annabi ba bawan annabi saboda Allah to wai ba sa so ka bude ka san sha'anin dan adam to shine saboda haka nan yace ɗakin ka za ta komo eh wannan Zainabin da ka baiwa abin nan shi ma kuma komowa ɗakin naka wani abu Allah yake so ya a ciki yawa ba ta ahkamu tabanni na na jahiliya ake so a yi shi yasa yace za ki dawo aikin ka to kuma manzo Allah ya san wannan amma sai yake sun suna rigima sai ce amsik alaika zaujaka ka rike ne daki ka rike wai wannan alƙali yake kawo yace ka ce ba zai faɗa abu sabanin yanda yake a ransa ba ai ya san za ta dawo ɗakin ta amma yake ce amsik alaika in za mu kwana alhamdulillah
اللهم صل على سيدنا محمد